أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويومنا وتشاتر كننغ وتر رمضان هجرات منزون سيرة منزون رحمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لك مكة زوى مدينة shekara ta 1444 wanda ya daidai da goma ga watan hudu miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi wassalam shekara ta 2023 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a jiya mun tsaya wato a ƙarƙashin ayata bayanin zakka kenan ayata 60 kenan daga 59 zuwa 60 a cikin suratu tauba a shafi na 196 a yau da yarda Allah subhanahu wata'ala za mu tashi akan wannan aya mu karasa sauran bayani sannan mu dora da izinin Allah subhanahu wata'ala ana ramma Allah ce innamas sadaqatu lil fuqara
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim innamas sadaqatu lil الفقراء والمساكين والعاملين عليها والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة الله والله عليم حكيم نعم جيا من فدا cewa da ba mun tukuro bayani lokaci mun halinsa innama sadaqat ibn ashur yace ga jumla tana matsayin i'tiraf kamar bayani ne da an gitto da shi dan saboda bukata ta sa ai haka an gane ko asalin magana ana iya cewa wa minhum man yalmizuka fi sadaqat wa minhum alladhina yu'dhuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun amma saboda sun yi suka ne game da mi game da sadaka da rabon da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi ko ba haka nan bane yake ce wato sai Allah ya ce a'a wato wannan sadaka din ga bayani daga wajen Allah innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina alaiha akai bayanin Allah ne da kansa ya faɗi waɗanda za a ba kenan manzo nan bai da wani mi bai da wani laifi a cikin wannan shi yasa in kai suka cikin wannan rabo ba manzo ka soka ba in ka yi suka cikin wannan rabo ba malamai ka soka ba wa ka soka wanda ya ce ga yadda za a ci shi yasa waɗansu masu wayo sai su laɓe kullum su rinka zagin malamai an gane ko bisa ga al'amari na addini su rinka zagin ko su rinka suka zuwa ga annabawa amma hakikatan ba gaskiya bane wanda ya yi suka ga mai aikin addini ko ya soki addinin ba wai da kai yake ba malami ko annabin ko ko a'a da mai addinin yake amma bai son a gane ce a ai an zalunci mata an ce wajen rabon gado a ba su kaso biyu kaso guda a ba namiji kaso biyu to waye zalunce su tun daga aya ba malamai ne suka yi ta ba ko haka ko haka ne kuma annabi ba shi kirkira wannan aya ba sallallahu alaihi wasallam sahabbai ba suka kirkira ta ba waye saukar da ita Allah abu guda zamu maka mu dauko maka Qur'ani in baka jin larabci mu kama mana Faransai ko na English in English kake ji a buɗa ce maka to ga aya cikin Al-Qur'ani in baka yadda bane mu dauko su malamai su tabbatar maka da haka Allah ya ce shikenan don saboda yanke uzuri ko ba haka nan bane in ka gane ta tabbas aya ce to yanzu ka yadda ko baka yadda ba shi kadai muke jira gare ka in ka ce ka yadda shikenan mun san matsayin ka in ka ce baka yadda ba kuma mun san matsayin ka mun huta na fata an fahimce ni to da haka sai Allah subhanahu wataala ya faɗi yadda za a raba ta duk wanda ya suka zuwa ga wannan raboto hakikatan ba yana suka bane zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana suka ne game da abinda Allah ya rabu ya ce to inna masadaqatu an yi hasurkinta an keɓance ta an sha makance an katangance ta shine inna ma alhasr wal ithbat an keɓance kuma an tabbatar suwa waɗanda su kaɗai ne kuma an tabbatar da ita gare su mun ji wannan ko to lil fuqara'i tana ga talakawa an gane ko wal masakin da miskinai jiya mun yi mun gabatar da bayani mai tsawo a cikin al-ikril fi istinbat at-tanzil da maganun malamai muka ce al-fuqara talakawa shine talaka wanda talakawa bai da abincin da zai ci gobe wal masakin miskini wanda yana da abin da yake wato neman abinci da shi amma bai isar iyalinsa ina fata an fahimce ni kenan yana yawan mutum yana da shago amma miskini ne domin shagon shi baya iya daukan nauyin iyalansa sai a ce sana'a sana'a wata sana'a ana yin ta ne don rufin asiri ba dan tana iya ɗaukar nauyin mutum ba ina fata an fahimci da kuma mun kafa hujjar cewa waɗansu sun ce miskini ya fi fakiri talauci wasu ka ce fakiri ya fi amma muka ce an hankalta ma zahirin alkur'ani mun ka hankalta ma ayoyin alkur'ani fakiri ya fi talauci su waɗancan da suka ce miskini ya fi don sun ce Allah ya ce falakta hamal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba aw it'amun fi yawmin dhi masghaba yatiman dha maqraba aw miskinan dha matraba suka ce talaucin shi ya kai karshe su ko waɗanda suka ce fakiri ya fi talauci suka ce a'a Allah ya ce amma safinatu fakanat li masakin ya'maluna fil bahri kaga bai ce lil fuqara ba saboda miskini yana iya mallaka abin da zai nemi abinci da shi ba sani ko mun fahimta ba sai dai malamai suka ce in an ka kawo miskini in an ka kawo miskini in an ka kawo miskini ba a kawo fakiri ba an gane ko to fakiri ya shiga ciki in an ka kawo fakiri ba a kawo miskini ba wancan ya shiga ciki ba sani ko mun fahimta ba wannan shi ne bayanin da malamai suka yi kuma mun kawo bayanai na malamai to waɗanda su ana basu sannan mi wal masakini wal amilina alaiha kinan biyu mun ka samu da waɗanda suka yi aiki akan ta al amilina to mun ce za mu yi muqarana tsakanin bayanin da yazo cikin littafin al iklil fi istinbat at tanzil da kuma littafi na imam sa'di to za mu fara tunda aje na mun ka tsaya an gane ko imamu sa'adi da ya ce alfukara iwal masakin ya ce wa hun fi hadar mawada'i sinfani mutafawita ne wato sinfi biyu ne ma'ana nau'i biyu ne mutafawita ne wani ya fi wani ya ce falfaƙiru a shaddu hadisan minal miski shi ma aka haka ya tafi faƙiri ya fi buƙata daga miskini li'an Allah bada abihim domin Allah ya fara da su kaji wata hujja shi wadda ya kawo wala yabda'u illa bil ahammi fal ahammi ba a farawa sai da mafi muhimmanci sannan mafi muhimmanci kenan tunda Allah fara da talakawa kenan sun fi bukata fa fassara fa fus ina ganin fa fassara al faqir bi annahu la yajidu shay'an an gane ko ina ganin ko fa fussira ne an fassara faqiri bi annahu alladhi la yajidu shay'an wanda bai da komai aw yajidu ba'd kifayatihi ko ko yana samun abin da yake wato biyan bukatar shi duna lisfiha amma bai kai rabi ba shi a fakiri fakiri wanda bai da komai ko ko wanda abin da ke gare shi bai iya biyan rabin bukatarsa shi kenan shi ne fakiri na fata an fahimci ni ya ce to wal miskinu alladhi yajidu nisfaha shi ko miskini shi wanda yake samun rabin biyan bukatarsa fa akthar ko abin da yake haka wala yajidu tamama kifayatihi amma baya samun cikar abin da ya kai biyan bukatarsa li'annahu law wajada law wajadaha yace da ya samu wannan ma'ana bukatar shi gaba dai lakana ganiyan da an kira shi mawadaci fayu'tauna min az-zakati ana ba su zakka ma yazulu fihi faqruhu abinda zai gusar musu da talauci an gane ko wa maskanatuhum kuma abinda wato wato talauci shi ma dai ana cewa maskana talauci wa duribat alaihim dhillatu wal maskana abinda dai talaucin su zai gushe shi ina fata an fahimta to amma nan abinda malam ya kawo sai mun yi abin da wato tambihi guda biyu na farko shine da yace abinda talaucin su zai gushe in wanda zai ba da zakka zakkar shi ta kai inda za ta gusar musu da talauci ko ba haka nan bane in ya zama to shi ma da kashe kaɗan ce sai ba su daidai gurgudu abinda Allah ba shi la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha mun fahimci wannan da ke ko abu na biyu kuma inda malam ya ce ana farawa ne da ahammu fal ahammu an gane ko tunda Allah fara da fakiri kenan yafi muhimmanci a cikin bayanin zakka ba dan wane yafi wane ba inna akramakum indallahi atqakum amma yana nufin cikin rabon zakka tunda su suka fi bukata sai aka fara da su sun fi muhimmanci a fara da su ba sani ko mun fahimta ba an gani ko ba gani ba to amma duk da haka wannan magana da malam ya faɗa ba laisa alal itlaq wani lokacin ana farawa ne da mafi muhimmanci sannan a zo ga na ƙasa wani lokaci ana farawa ne da na ƙasa sannan a je a na sama uslubi bi qur'ani yake da su uslubu taraqqi da uslubu mi uslubu tadalli at-taraqqi shine a tashi daga ƙasa ayi sama an gane ko ar-ruqi shine tashi sama at-tadalli shine a faro da na sama ayi ƙasa qur'ani yana amfani da wannan na fata an fahimci da haka ba a cewa kullun fal ahammu fal ahammu yake farawa da su wani lokaci na farawa da ahammu wani lokaci na cewa da muhimmu ina fata an fahimci wa ahidna ila ibrahim wa isma'il an tahira baitiya lit-ta'ifina wal-aakifina war-ruk'i sujud a gani yace lit-ta'ifina a gani ga masu tawafi wal-aakifina da masu itikafi to da masu tawafi da masu itikafi wane ne shi war rukka'i sujud da waɗanda suke ruku'i da su sujada wanne ne yafi na fata an fahimta kaga dole sujada duk ta fi su domin ita ce aqrab inda mutum yake zama kusa ga ubangiji ba sani ko mun fahimta ba ha kamar da hadisi ya tabbata to kaga ba a cewa kullun an fara da al'ahamu a'a wannan wani lokaci ne ina fata an fahimci ni to wal amilina alaiha zamu dawo cikin al-iklil fi istinbat at-tanzil yace al amilina alaiha qala ibn abbas ibn abbas yace humus su'atu sune as-su'atu jam'i da as-sa'i an gane ko asalin as-sa'i shine mai tahiya ya kawo wani abu to su ma masu tafiya su je su tattaro zakai suna daga cikin al-amilin suna daga cikin masu yin aiki an gane ko jam'i ne na as-sa'i sai a ce as-su'atu kama ar-rami sai a ce ar-rumatu to duk da yake as-su'atu wani lokacin yana nufin mai tafiya ko as-su'atu masu tafiya ko as-su'atu masu aiki domin kalma ta as-sa'i wani lokacin tana nufin tafiya waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a ko ba kana bane akwai kuma sa'a yayi aiki wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min sannan akwai sa'a shine annamimi kisa as-su'atu lokacin ana nufin munafikai masu zuwa su dauki magana ko mu ce annamimi mai dokan magana ya kai wani wuri don ya bata alaka tsakanin mutane ban sani ko mun fahimta ba to shi ne to nan da haka da yace as-su'atu nan shi ibnu abbas yana nufin masu zuwa su yi aiki wato dan saboda a tattaro zakka yace akhrajahu ibnu abi hatim ibnu abi hatim ya fitar da wannan asar na ibnu abbas yace wastadalla bi umumihi man ajaza ita'a al-amili ma al-ghani wastadalla ya kafa hujja da wannan aya ko da wannan nassi bi umumihi da umumin wannan nassi man ajaza i'ta al-amili wanda ya halatta aba wanda ya aiki cikin aikin zakka ma al-ghina don sun samu al-ghani amma ya gina kuskure na an kasa diyan yawo ma al-ghina tare da yana da wadata domin da Allah ya ce wal amilina alaiha sai bar shi mutlaq bai ce al amilina al fuqara ba bai ce al amilina al aghniya to tunda Allah ya riga ya bar shi mutlaq sai a bar shi mutlaq tunda su aiki suka yi to ko tunda sun yi aiki kaga dole ni a biya su haƙƙin aikin su ko ko lokacin da sun ka bayar na saboda yin wannan aikin ban sani ko mun fahimta ba kaji imam suyuti yace to wannan ya kafa hujja yace kenan ma alghina wa man ajaza qawluhu min alihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da wanda kuma ajaza ya halattar da kaunahu ya kasance min alihi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance daga cikin wato ali na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam an gane ko da an kace wal amilina alaiha da waɗanda suka yi aiki a kanta suka yi aiki a kanta to sai suka ce to waɗanda sun kai aiki a kanta an gane ko ya kasance daga iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam aw abdan ko bawa ne aw dhimmiyan ko ko ya zamanto kafiri ne na amana ina fata an fahimta domin su ne suke yin aiki a kanta wanda ba musulmi ba ai ba za a yadda ba shi je shi aiki akan mi akan aikin zakarin ba amintacce bane sai zimbiyan kafirin amana an gane ko yace wastadalla bihi man qala yajibu daf'a zakati ilayhi kuma wanda yace ana ba su zakka kuma sai kafa hujja da wannan bayan ya yarda suna aiki kuma sai ya yarda cewa mi ana ba su zakka kina ana iya ba wanda ya aiki akan ta ko ko ana iya ba wanda ya kasance cikin an gane ko family ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai mun ce ba ba su zakka ko ko ba kuma kace ba in ya zama to hashimiyya ko ba wannan ya gabata ba to in ya zama to cikin amilina alaiha to sai a bashi a kasancewa shi cikin amilina alaiha shi na yace a za ka kauna mu'min alihi sallallahu alaihi wasallam au abudan ko bawa ana iya ba bawa in ya zama to cikin amilina alaiha au dhimmiyyat ko ko kafirin amana واستدل به من قال يجب دفع الزكاة إليهم وأن يتي أنا إيه باس زكاة ولا يجوز للرجل تفريقها بنفسه bai a yadda ba kenan waɗansu suka ce bai dace ba mutum ya yi ya ba da zakka da kanshi amma tun da Allah ya ce wal amili na alayhi sallallahu alaihi to ai akwai masu yin aiki to tun da akwai masu aiki kai bai dace kai ba shine sun ka kafa hujja da wannan amma wannan kuma yana da rauni su amili na alaiha ba dole bane su bayar a tattaro a yi lissafi a kawo ta in ya so bayarwa kai ka bayar da kanka qala ibn al-faras yace ibn al-faras yace wa yu'khadhu minhu ana karba daga wannan nasi jawazu akhdhi al-ujrati ya halatta a karbi lada an gane ko ko biya ko salari ko salar li kulli man ishtaghala bi shay'in min a'malil muslimina ga dukkan mutumin da yayi wani aiki daga ayyukan musulmai tunda zakka aiki ne na musulmai sai kai aiki an ka biya ka an gane ko sai kai aiki an ka biya ka to shikenan babu matsala to limami fa shi ma aikin musulmi ne yake yi to sai an ka samu salari ko salar a wata an gane ko ko alqadi wanda aka ce ma alqani ko ko ba kaɗan bane aka samu salar ko malamin da ke karantar da yara sai aka samu salar babu matsala domin mi domin lokacin shi ne zai bayan bai dace ya aikin ba don saboda wannan salari ne amma kuma zai yi ne don saboda ya taimaki al'umma malami yana da mata yana da 'ya'ya to idan aka ce bai da komai ya zauna ya karanta su shi ba mala'iki ba ne bai bukata abinci matar shi tana bukata abinci 'ya'yan shi tana bukata abinci to ya za a yi kaga aikin musulmi gaba ɗaya sai ya lalace shi yasa za ku ga wasu na cewa ai malamai sun lalace suna amsa salari a'a shi salari din ai ba ba wanda ibin ka sai Allah amma in ka yi don biyan ka to nan ne ka samu matsala sai su ce Allah ce wala tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqu ka sai da ayoyina na ana zancin rashawa ko wani abu amma malamin da Allah ya bashi abin da zai iya yi ba sai ya dauki biya ba shikenan malami ne dan kasuwa malami ne yana da kamfani mi zai da kuɗin da za a bashi don limanci mi zai da kuɗin da za a bashi don ya karantar da ɗaliban ilimi a makaranta bai da bukatar wannan kawai sai ya karanta su amma wanda bai da to ya an ka ce a'a a bari haka nan shikenan sai aikin addini ya tozarta ba limami an samu matsala ba kaza an samu matsala duk wasu ayyuka na addini sai a rasa wanda zai yi su sai al'umma ta shiga cikin kunci babu limamin da zai ba da sallah sai an zo a tsaye a ce a shiga wani bismillah wani bismillah wani bismillah wani aikin ku musulunci yanzu za ku ga iran kullum 'yan shi'a suna sukar ƙasar saudiya saboda kamar masallatai ana yi limamai biya masallacin harbin makka da na madina da sauransu a ba wanda ibe su sai allah amma da su sai su kula da aikin musulmi ne ko sai na abubakar lokacin da aka tashi shugaba ai ya fita zai je wajen aiki aka ce ina za ka ce zai je shi ɗanyen kasuwanci aka ce to aikin musulunci ba an ka ce a to yanzu kuɗin za a baka abin da za ka kula da gidanka don saboda kai musulunci aiki kai ka hai abubakar imani ne na fata amince da haka kai hattara da wanda ne suke suka zuwa ga malamai alhali su malaman su khumsi suka amsa in ma babu biya a iran to khumsi suke amsa khumsi shine mutum ya kasa dukiyar shi kashi biyar ya ba malam kashi daya su ita ce zakkar yan shi'a to kai wanda ga amsa irin wannan haji zakka ya ce wani malami a saudiya ana karɓar kaza da kaza ko hay'a take bada ulama ana musu biya ko kaza ko kaza yana da kyau mu zama mu zama to wayayi amma biyan nan kai ya zama to kuma hanya ce ta cutar da addini kada malamai su yarda in ana musu biya su dogara ga biya dan idan ka bata da wanda gari ma biyan kuma matsala za a samu dan addinin ba nashi bane na Allah ne shi yasa ka kwana cikin shirin ko ta kwana na fata an fahimci ni wannan shi ne abin da kamata mu gani dan haka a fahimta kenan su sai suka dauka cewa tunda an ce waɗanda suka yi aikin zakka za a iya biyan su to kowane aiki ma na musulunci in dai zaka yi shi suka yi kiyasi za a iya biyan ka shine yace wato wa yu'khadhu minhu jawabu akhdhi al-ujrati li kulli man ishtaghala bi shay'in min a'mali al-muslimin an gane ko kala ya ce wa kadai tajja abu abid ala jawabi akhdhi al-qudati wato ar-rizqa nan ba al-qudat jam'i ne na al-qadi an tattauna akan wannan aya ya halatta alkalai su karbi biya an gane ko fa qala qad farada Allah lil 'amilin 'ala sadaqa Allah ya farlanta mu wanda suka yi aiki cikin sadaqa ta zakka kenan suna da nasu nan sadaqa na nufin zakka wa ja'ala lahum minha haqqan Allah ya sanya musu haƙƙi liqiyamihim fiha domin sun tsayu game da al'amarin zakka wa sa'yihim kuma suka yi kokari fa kadhalikal qudatu haka ne su ma alqalai yajuzu lahu ya halatta gare su akhdhul ajri su karbi lada ala amalihim akan aikin su wa kadha kullu man shaghala shughila bi shay'in min a'malil muslimina kuma haka ne duk wanda an ka shagaltar da shi da aiki na musulmai yasa ka a shagaltar da kai da aikin musulmai kai baka da abin da zaka kace zaka yi baka iyawa yasa wani rinjin kunya sai a ce wani kai ne liman sai ce to ba matsala alhali su waɗanda suka ɗora shi ne mamilin kun ba su kula da shi shi ke Allah bai ɗora maka ba ta zuwa shaninka na fata an fice in sun yadda to a zauna wane zai je kasuwanci wane zai je kaza wane zai je kaza to duk wata in ya kai ko duk sati da abin da za mu bayar shi kenan ni in kula da nan ku kula da ni amma kai ka tayi kawai ka ce ka kula da kasuwancin ka shi wannan ka ce ya tsaya ya aikin Allah kuma a zo karshen wata babu kuɗin biya a ce ina mallam a ce ya ci ya ci ya canza ga hanya ya ci bashin gari ya canza ga hanya ya ci gashin umu bashin umu can ya ci bashin kaza nan ya ci bashin shinkafa ran nan ko da aka ce ma ina mallam sallah asuba sai a ce babu mallam ina mallam sai a ce ya kai kwatan sai ka ga ce ba ya ce aikin Allah zai tsaya shi bashi tsaya limamanku da malamanku sun ci bashi na abinci su rasa da su biya ai wanda kaskanci ne gare ku ku ba magani limaman ba wanda ke kula da aikin addini in ba su da kima kuma ya rike kima kima cikin al'umma Allah ya kyauta to almuhimmi ka dai abin da Imam Suyuti ya kawo to wal amilina alaiha shi ko Imam Sa'di sai yace al amiluna yace ala zakati don su ne kismi na uku waɗanda sun kai aiki a kan zakka wa hum kullu man lahu amalu duk wanda yana da aiki wa shugulun da shuguli ke na abin da shagaltar da shi na aiki fiha a cikinta min hafizin laha wanda ya tsare dukiyar an kawo ta shi ke tsare ta au jabin laha min ahliha ko ko jabin mun ce jabi ne wato ismul fa'il na wato alladhi yajri wato abin nan tujba ilaihi samaratu kulli shay'in rizqan min ladunna an gane ko wanda yake zuwa ya kawo min ahliha daga mutanenta aw ra'in ko mai kiyayewa an gane ko wanda in an kawo dukiyar zakka ana bashi kiwon ta kafin a abin nan nata aw hamilin laha ko wanda ya dauko ta misali ya dauko ta ga kansa ne ko ya dauko ta bisa ga jaki aw katibin ko mai rubutu wani ya kawo kaza na zakka wani ya kawo kaza wani ya kawo kaza na zakka aw nahwi zalika ko wanda ya kama da wannan fa yu'tauna za a ba su li ajli amalatihim saboda sun yi aiki shine amala kuma mai haltara dan amala wani lokacin ana nufin mutumin dan leken asiri mai yi turawa aiki to ba shi ake nufi ba in ka ji sun ce amir da larabci yanzu zamanin yanzu suna nufin mutumin da dan leken asiri ne na turawa a kasashen mu yana zuwa dan musulmi ne ko dan kasa ne amma yana ba turawa aiki shi ake kira amir cikin malamai ana samun su cikin yan siyasa ana samun su cikin wato sojoji da yan sanda da wane ne zaka iske wani shi yana wakiltar hatta cikin marubuta akwai waɗanda suna wakiltar turawa ne a cikin al'ummomin mu wannan kuma ba a gama lafiya Allah shi mu tsari an gane ko au nahwi dalika fa yu'tawna li ajli amalatihim wa hiya ujratun li a'malihim fiha ujra biyan su ne aka yi domin wannan aikin in su yi shi ba wa zai yi wanda duk za a duka bin shi za a yi ko ba haka bane to da haka biye matsala an fahimta sai dai in aiki ne na addini to kai ba dan saboda wannan salarkin ko salari ba shine kai dan shi ba a'a dan saboda ka aikin musulunci to zarta abinda za a baka dan goro amma in kai don salari baka da lada wajen Allah haka in kai itiqadin cewa salar ɗinka ko salar ɗinka ko biyan ka shine ke ɗauke da kai ba Allah ba to ka fitar daga cikin addinin musulunci ka karanta cikin shirkun rawatib Sheikh Ibn Uthaymeen ya kawo wannan fatawa yace duk wanda yake ɗaukar cewa salari ɗin shi shine ke ɗauke da shi ba Allah ba to wanda yayi shirka domin Allah shine ke ɗauke da kai ba salar ɗinka ba ina fata an fahimci to sai mu je zuwa ga abu na gaba cikin al-istiqlal fi istinbat at-tanzil yace qawluhu ta'ala inda Allah ce wal mu'allafati qulubuhum an gane ko ya ce ƙalal hassan hassan ya ce humul ladina ya na fil islam su ne waɗanda suka shiga cikin musulunci an gane ko sun shiga cikin musulunci shi kenan sai a basu wa ƙalar zuhuriyu amma zuhuri ya ce man aslama wanda ya musulunta wa in ka da musiran koda na da wadata wasu na ganin sai talaka wasu na ganin koda masu hali ne ana iya basu ina fata an fahimci bi yasa za a ba talaka ai shi talaka shi na burkata to kafiri in sabon shiga ne fa a wani lokacin ana iya bashi kare sa tsammanin kamar shi sabon shiga ne ba za a bashi ba an kula da wadansu waɗanda ba shi ba daga baya in ya fahimci musulunci sai a ce to shi ma kamata ya fitar da zakka ba sai ko mun fahimta ba shine hujjar su ko ko abin da suke tunani kenan yace wa akhraja an sha'bi kenan an fitar daga sha'bi an gane ko kenan qala yace lai wa akhraja kenan shi ibnu abi hatim ya fitar daga sha'bi qala yace laysatil yawma mu'allafa kenan a yanzu babu mu'allafati qulubuhum إنما كان رجال يتألفهم النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام تاكسن شيء قد أنسو متاني مزاجي an gane ko waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake wato neman bukatar yake son ya zawarci zukatan su don saboda su shiga addinin musulunci falamma an kana abubakar lokacin da abubakar ya zo qata ar-risha fil islam sai ya yanke rashawa cikin addinin musulunci to kaga wagga kalima ta qata ar-risha jam'i na ar-rashwa ta yi nauyi tunda in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su to dan bi da a ce ya yanke rashuwa kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rashuwa ce bayar kaga sai iske malami yana magana da lokaci amma bai hankalta ba kalmar da ya amfani da ita ba ba sai kun fahimta ba ana iya cewa ya qata nasibahu ya yanke rabon da ake ba su amma a ce risha to ma waye ki bada ta kuma an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bada ta kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada rashuwa Allah ya kyauta yace to fa hadani alqawlani wadanda magana guda biyu ne ahaduhuma anna sahabahum thabit wasu sun kace rabon su yana nan tabbace wasani wasu sun kace la shi muallafatu qulubuhum yanzu babu rabon su fa ala hadha yasqutu sinfun kinan in mun ce rabon su ya fadi an gane ko daga zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu shi kinan yanzu daga nan ya fadi wa qala bi kulli alqawlani jama'a kinan kuma ko wadanne maganganu guda biyu ce malamai sun fade su yace wal awwalu yastadillu bi yastadillu bi zahiril aya an gane ko kenan wanda ya kafa hujja na cewa ana ba su kenan ba a yankewa saboda ya karanta da zahirin aya Allah ce wal mu'allafati qulubuhum wa ashabuna ja'alul mu'allafa darban an gane ko adruba amma ashabuna shi mai lilin littafi sunansa imamu suyuti yace ashabuna da nufin yan shafi'iyya domin shi mazhabin shafi'iyya yake bi an gane ko yace sun ka dauke shi adruban sun dauke su adruban ba bugu bugu ba nau'i nau'i ina fata an fahimce ni yan an ce darb bugu darab wani lokaci ana nufin nau'i ya ce darbin minal kuffari kina an ɗauke su akwai darbin minal kuffari wani nau'i na kafirai yi hafu ruhu ana tsoron sharinsa wasu kafirai ne ana tsoron in ba a basu ba suna iya kawo hari su lalata daular musulmi sai a ɗan musu aw yurja islamuhu ko ko daga cikin mu'allafati qulubuhum akwai wanda ana ganin kirista ne ko wanda ba musulmi ba dai in an bashi da musulunta wa darbun aslama wani mutum ya musulunta daga cikin almu'allafati qulubuhum wa niyyatuhu da'ifa niyyarsa tana da rauni shikenan sabon shiga musulunci ne irin waɗannan ba a matsa musu ko wasu dokokin musulunci ba a dora musu kwanakin baya ko shekarun baya wani baturi na faransa ya zo ya musulunta a nan nijar ya zo ya musulunta ana ba da labarinsa an gane ko shikenan lokacin da ya musulunta ko cikin wata ramadan ne ana kiyamun laili sai suka je suka ɗauke suka kai shi kiyamun laili ka ji hayaniya malam an kai kwana ɗaya a kama sallatun abin da kwana ɗaya kwana biyu ce ka isa su nufan fasina it's not easy ya kamata wanda a samu ko kai akwai abubuwan da baka yi cikin musulunci duk yadda kake da imani ka ka bambanta ba yadda za a yi imani ka zama toɗe da na kowa wani ya fi ka imani wani ka fi shi imani kowa ya ka tashi gudunmawa cikin addinin musulunci zancen kamar da kowa ya koma ko zamanin sahabbai imanin mutane ba ɗaya bane ko zamanin annabawa imani ba ɗaya bane amma ka ce kowa sai ya koma tamkar ka kenan ba ta addinin ba za ka yi don baka fahimci addinin ba Allah ne ya bambanta tsakankanin mutane cikin komai karfin jiki karfin tunani wadata mulki ilimi don haka dole na kowa daidai karfin shi za a tafi ba sani ko mun fahimta ba da haka yana da kyau irin waɗannan ɗalibai masu zahiye mutum ya musulunta bai wuce abin gaba kai ka ta cikin musulunci ka zo kai shi wajen kiyamar lalle yanzu ya zarga cewa ne musulunci idan ka fahimci musulunci ya ce to waliyyatuhu da'ifa aw lahu sharafun ko ko mutumin da daga cikin al-mu'allafati qulubuhu mutumin da yake da daraja yutawaqqa'u ana sawa tsammanin bi iqta'ihi in an bashi wato islamu ghairihi wani shi zai musulunta wani mutum na mai daraja ana ganin in an bashi gidan shi gaba ɗaya ko family din shi ta su musulunta sai a bashi wa darbun fi atraf bilad al-islam akwai wadansu suna cikin sassa mu'allafati qulubuhum sassa na garuruwan musulmi in u'tu in an ba su dafa'u anil muslimina sai su tunkuɗe ba musulmai sharri in sun ji za a kai hari sai su zo su ba da labari kuma su hada akai musu hari wajaban zakata man yalihim kuma musulmi suna da ikon su je su karko zakkan wanda yake bayan su amma in ba a basu ba kaga sai su tare hanya wa fi kullin min al-adrubi qawlani dukkan waɗannan da an ka faɗa kina an yi magana ne wasu suka ce rabon su yana nan wasu suka ce ba a basu yace wal azharu iqafa ad-darbayn al-akhirayn amma abinda malamai suka yi dauka darbayn al-akhirayn darbi na karshe su ana basu an gane ko shine abinda ake nufi al-awwal wa humul mu'allafatul kuffar an gane ko su ne na kafirai na kafirai ana iya basu na musulmi kuma a daina basu me yasa yake cewa na musulmi ba sai an basu ba saboda wanda ya shiga musulunci musulunci shi ya karfi shikenan ina fata mutum kafiri shi ne aka ta danjan hankali shi ake ta danjan hankali shi wasu kuma sun tafi cewa na kafiran ma ba sai an basu ba ina fata mutum ce saboda bi saboda musulunci yayi karfi an ji wannan ko to wannan shi ne abin da ya kawo a cikin mi a cikin al-iklil fi istinbat at-tanzil amma in mun ka zo cikin sa'adi shi ko mi yace yace al-mu'allafatu qulubuhum kenan da Allah ya ce al-mu'allafatu qulubuhum wal mu'allafu qalbuhu huwa as-sayyid shine shugaba al-muqa'u fi qaumihi wanda ake yi ma da'a a cikin mutanensa mimman yurja islamuhu wanda ana sa tsammanin ya musulunta an gane ko aw yukhsha sharruhu ko ana jin tsoron sharrinsa aw yurja bi atiyatihi quwwatu imanihi ko ko ana sawa tsammanin an gane ko yurja ana sa tsammanin bi aqiyatihi in an bashi quwwatu imanihi imani shi zai karfafa au islamu nadhirihi ko ko tamkan irin shi zai musulunta wani sarki na ba musulmi ba yaga an ba wani sarki wata zakka sai ta to shi ma musulunta zai iya bashi irin wannan kaga ko gadon mutane su kuma sai su shiga an gane ko islamu nadhirihi aw jibayatuha mimman la yu'tiha ko ko shi an bashi na iya zuwa ya amso ta ga wanda bai bayar da ita na fata mu jini ka san yanzu musulmi tsoron da suke makafirai ya tsoron da suke ma musulmi ya ga musulmi na iya mutuncin musulmi ba ya ci mutuncin kafiri na fata mu fahimci to zai ka iske wani kafiri ya ce mai to kai kana iya amsu muna da kama ba kwara ce ni ina iya ce kai ka amsu muna yanzu sai ka ga ce sa da musulmi mun ka lalace yau kasashen musulmi ne suke yakar juna sai an ɗauki kafirai sun ba wata ƙasar musulmi kariya ku kun kasa yin sulhu wa junan ku sai kafirai sun sun sun shiga tsakanin ku duk yana daga cikin abubuwan da bi ya kamata a ce mun tsaya mun yi tunani akan su to kaga da irin wannan akwai sukucin wancan lokaci musulmi ne a ce ba da zakka bai basuwa sai a ce musu kafirai kuna iya amsowa to ku amsu kuma a baku ciki sai su yi su amsu saboda su suna iya zuwa saboda wani lokacin shi bai tsoron musulmi dan wani saboda ganin musulmi bai iya kashi amma kafiri ya san wallahi zai iya amso da karfi kuma ya fi shi makamai Allahu akbar ka ji tsoron kahiri mai bindiga kamar ji tsoron Allah yace to fayuta ma yuhsal bihi at-ta'lif was-sulh wal-maslaha ana basu ma yahsul bihi at-ta'lif abinda ake ganin zuciyarsu za ta iya karba domin wani an bashi kuɗi masu yawa sai zama to sun fi karfin hankalinsa sai a bashi daidai abin da ya dace ko ba ka bane wal maslaha da abin da kuma zai tabbatar da maslaha ka a basu kuma kuɗaɗen da za su je su sai makamai su yaki musulmi sai a basu abin da za su ci abinci da shi shi kenan ya isa ban sani ko mun fahimta ba an gane ko don kuɗi wanda bai saba rika kuɗi ba lokaci an ka bashi kuɗi haukacewa yake sai ya ta shirme kamar yadda wani mutum da ake bada labarin shi can wajen ginin zinariya na wajen agaris nan ana ginin zinariya sai ya cimma abin da suke kira tabarmar zinariya tabarmar zinari wadda kamar ba tabarma ce irin wannan ba amma dai ana nufin inda suke kwakwance yi ko mutum ne wanda dama galibi ana ganin waɗanda ba su da hali in sun shiga sun fi samun kuɗi mai hali wani lokacin ya shiga bai cika samu ba amma wannan ba can fili bane ba na ce haka ne bane haka ne suke faɗa amma rabo da arziki ai na Allah ne da ba da shiga wanda ya gada ba almuhimu da aka cimma abin nan tabarmar zinariya aka fiddo ta sai aka auna mishi da aka auna tun daga nan abin da za a bashi miliyon 480 na sefa shi kuma bai taɓa rika miliyon uku ba aka ce nawa miliyon 480 nawa miliyon 480 shi ke nan sai fara dariya don nan sai haukace sai da aka ɗan mike shi an kawo gida da shi kaga yan kwani sun samu sa'a duk wanda adda wata zawara wanda ya samu ne ka samu tari ba shi ke yanzu sai su ɗan mishi su rinka bashi to su kuma kuɗi su ɗauka su ka harkokinsu Allah ya kyauta to kun ji abin da shi Imam Sa'ad ya ce wal mu'allafati qulubuhum kafin mu je sinfi na gaba akwai shubuha da turawa da kuma ƴan kanzagin turawa da karnukan su masu karba musu da suke cewa in an ce al mu'allafati qulubuhum su waɗannan zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi su in ka diba cikin al azbun namir min majalis ash-shanqiti yace to su waɗannan al mu'allafati qulubuhum su ne rabo na hudu mutane ne sun kasance zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ana iya ganin musulunci zai dauka samun daukaka da su in an taimaka musu ana basu ko mutane ne waɗanda ga sunan dai nau'i nau'i ne yace to amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya basu sayyidina Umar radiyallahu anhu da yazo bai basu ba an gane ko to malam yace wannan na cewa sayyidina Umar bai basu ba waɗansu mukannata sai suka shigo ta wannan da wani tunani da wasu ka'idodi alqawanin an gane ko wato na shaidanci kuma a ɓoye suna son su yi ɓanna a cikin addinin musulunci sai su ce ai shari'a tana canzawa tare da mi tare da zamani sun ka ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su sai da awar da ya zo sai ga maslaha babu bukata a ba su sai ya hana su shi kenan kenan kai ma shari'a kana iya canza ta daidai zamanin ka da lokacin ka kenan sai da wato shari'a ba wai tabbatatta abu wace ana dan adam shi na da izinin ya je ya canza ta kamar irin constitution irin ta dan adam kaga dubara da sun ka shigo da ita ina ba ta an furci to malam yake cewa a'a wannan ɗaliban ilimi ya kamata su yi hattara zance mafi inganci waɗanda mutanen da akwai su kafin musulunci ya yi ƙarfi ko ba haka ba daga baya da ziratul arab ta koma darul islam babu mu'allafa ta qulubuhum kenan abin da yasa umar bai ba su wadan don babu su malam yace in kana son ka gane wannan kamar ka dauki alwala mutumin da yana da hannu biyu in zai alwala zai wanke su ko bai wanke su ba to sai Allah ya kaddare ya samu matsala aka cire hannu daya in ya zo wajen alwala ya zai zai nemo wancan shi ke na aida wuce shigo to me yasa bai mai ba saboda babu shi to haka sai na umar da bai ba su ba don babu su ne ba don ya canza shi a addinin musulunci ba don sai na umar bai isa canza shi a addinin musulunci ba to in buku gane irin wannan ba sai ka ga kullum ana cewa ai shari'a tana canzawa ana iya canza shari'a in shari'a ba ta canza sai dai ita shari'a bin ta ake yi ba ita ke bi ba in abu babu shi to babu shi saboda babu shi dama shari'a ta ce in akwai shi ayi in babu shi kuma shi kenan to don haka ɗalibai ilimi su yi hattara masu dukkan su ce shari'a tana iya canzawa saboda ishtihadin wani a ba haka nan bane babu su ne shi yasa bai basu ba wal mu'allafati qulubuhum sai wal gharibina al gharibina a cikin al iklil fi istinbat at tanzil yace al gharibina qawluhu ta'ala al gharibina jam'i na al gharib an gane ko gharibin da ake biyan bashi asalin kalima ta gharama tana nufin mi tana nufin wato lazimta abu domin galibin mai binka bashi zai zai lazimce ka bashi abu ne wanda yake da lazimtar ka duk kasar da take cikin yawancin bashi da mutumin da yake cin bashi kullum yana cikin kaskanci ana lazimtar gidan shi bi ashadd ma lazimal gharimu gharimu inji abin da bi ashadd ma lazimal gharima gharimu inji abu asud du'ali idan ka nemi bukata wajen mutum wanda yake ba na gari ba sai ka lazimci kofar gidan shi fiye da yadda mai bashi mai nin bashi ke lazimtar gidan shi sannan ya maka shi yasa irin waɗannan mutane kaskantattu ba ne ban bukata gare su ina fata an fice ni to kalima ta gharama wani lokacin tana rufin mi tana rufin lazimta an gane ko inna rabb wal ladina yaquluna rabbana srif anna azaba jahannam inna azabaha kana gharama sai ai amfani da ita da duk abin da ya lazimce ka ko dan dole sai ka yi shi wa min al a'rabi man yu'mi wa to man yattakhidhu ma yunfiqu maghraman wa yatarabbasu bikum ad-dawa'ir an ka an gane ko am tas'aluhum ajran fahum min maghramin mithqalun al-muhim da kalma ce tana rufin an ci da sanda kai shi zuhairu cikin kasidar shi ta mu'allaqat yace ita diya wadda mutum zai zo ya kashe wani sai a je a dauko a dora ma wani kaga mutum ya kashe wani amma waɗanda su biyanta asaba ne da su biyanta ‘yan uwa na dangin uba ya ce to mutane suna zuwa su jawo ma waɗansu cikin wannan garamata in an ce garamata shi ne kakarai kakarta in ji waɗansu kakarai kakarta akwai wani ciwo ne wani farce ciwon farce wanda ake ce ma ciwon banza ko wasu na ce mishi ciwon banza saboda ba a san dalili ba wannan na horcen nan wasu kuma suna kiran shi ɗan kakarai wada wada ciwon da ɗan kakarai kakarta ba ka ba abin nan ko kuwa suna kiran shi ɗan bagai da ba sabar ina fata mutum to garamatan shi ne abin da ba dalili kawai suka je ka ɗauka ya hau kanka to wal ghalimina yace qala abu ja'far abu ja'far yace an gane ko al mustadinina fi ghairi fasadi mutumin da yace bashi amma ba cikin banna ba kenan ba cikin zunubi ba akhrajahu ibnu abi hatim wastadalla bi umumihi kuma an kafa hujja da umumin wannan aya man qala wanda yace yu'ta ma al ghina man istadalla fi muharramin wanda yake da wadata idan yace bashi kina da wadata an gane ko ana iya bashi ma al ghina domin an ce walgharimina ba a ce algharimina al'aghniya ba ko alfukara na fata an fice ni ana iya bashi cikin zakka to amma a bashi don mi don ya biya shi fita daga cikin bashi domin idan an ka hankalta ma wani bashin da ake bin shi an ka hankalta ma jari shi talaka ne mutum ne na da jarin miliyan goma kuma ana bin shi miliyan ɗari wanka talaka ne to na an bashi cikin zakka ko an biya mishi bashi cikin zakka ne matsala na fata an fice ni ya ce wa manista dana fi muharramin warsun ka ce har wanda ya ci bashi cikin haramun ana bashi amma mun kawo je cewa in ya tuba akan aikin haramun sai a biya shi din tsira daga waɗannan abubuwa ko ba ka bane tunda da Allah ce wal gharimina bai ce al aghniya ba bai ce al fuqara ba bai ce al gharimina fil halal ba kawai ce al gharimina mutlaq kenan wa man alaihi zakatun farrata fiha kuma ana ba wanda yana da zakka akan shi farrata yayi sakaci fiha a cikin ta hatta talifa maluhu har duke shi ta halaka mutum ne yana da zakka ta miliyan ɗaya shi na da jari wanda zai na miliyan tara ko ba haka ba misali bai fitar ba sai gobara ta kama zakka ta kone kuma kudin shi suka kone ya za a yi to kuma zakka tana da wajibi a kansa tun da ya isa kaci sai ya suka ce to a bashi miliyan ɗaya ya fitar da zakka haƙƙin Allah amma ni kuna sai an ka bashi wannan miliyan ɗaya wallahi bai hidda zakka wallahi ko ba haka ba sai dai an ce lahira duk abin da za a yi to Allah ya kyauta da haka ne bai dace mutum ya sakaci ba akwai waɗanda in sun fitar da zakka cikin mawadata sai su fitar da ita sai su yi wata shida suna juyawa da ita sannan su fitar da zakka ɗin na fata an fahimci wani daga cikin mutane an ba da labarinsa masu yin irin wannan ya je ɗauki zakka an gane ko ya ɗauki zakka je kasuwanci da ita tun lokacin ana ɗaukar kuɗi ba cikin banki ba ko da ya je ya ɗauko zakka ɗin ya ɗauko kuɗin sai ya ga sun koma haɓi kun san haɓi ko toka Allah ya mai da su toka daga nan ya dawo ya fitar da zakka kuma ci gaba da istighfari me za ka yi da abin da Allah subhanahu wataala ce ka baya to shi yasa kuɗi da ku gani kamar fa'azon suke fauzi kana samun suna kana ƙara haukacewa da ilimi ya yi mutum yawa ko kuma kuɗi suka yi mutum yawa ko mulki ya yi mutum yawa haukacewa shi kai sai kuma kamar ba dan adam gari shi ba abin da za a yi Allah ya kyauta to shi dai imamu shibiti ya kawo shi wa man alaihi zakatun farrata fiha hatta talifa maluhu thumma jaa yatlubu ma yaqdi minhu zakatu yanne mai abin da zai biyan zakka domin da kamar bashi ne na Allah ita zakka ai bashi ne na Allah shi yasa kawo ta nan wa man qala yuqda min hadain almayit da wanda yace mutumin da ya mutu ana bai shi bashi nan ma ana basuwa domin da Allah ya ce al-gharibi da bai ce al-ahya'u ba kuma bai ce al-amwatu ba ta haka ne za ka fahimtar nasoshin to wannan shi ne abin da ya kawo algharibi na amma malamai sun ce in kana bin mutum bashi in za ka bashi zakka za ka kira shi ne ka bashi kuɗi in kuɗi ne ba ka shaka yaka bara ina biyar ka jika ɗari biyar to yanzu na hidda zakka kuma jika ɗari biyar zan baka kuma na rike da an gane ko ya ce to wafin riƙab ya ce an riƙab alhamis ko? na biyar kenan an riƙab ba mu kawo an riƙab ba a cikin abin nan ko? an riƙab ya kamata mu kawo sannan mu kawo alharimi na wa ƙaunuhu wafin riƙab ya ce almuƙatil mai zuwa wajen yaƙi ko? ƙala muƙatil a'a muƙatil ya ce humul mukatabuna su ne wanda an kai ma mukataba shine an riƙab wuya balaga ce kamar wajen mutumin da an ka bashi 'yantar da wuyan shi nan utliqal juz'u wa urida bihi al-kullu domin ba a zuwa a sai wayan mutum shi kadai ko wayan bawa a yantar da shi a'a bawan gaba ya ke yantarwa shi yasa Qur'ani ke cewa fatahriru raqabatin mu'mina ko ba haka bane yace to waɗannan al-mukatabuna sune bayin da al-mukatabuna za a ba su kataba waɗansu waɗanda misali mai gidansu ya ce ka rinka kawo kaza kaza haka yanci kakka an gane ko ka kwaci kanka daga gare kenan ka zaman to da wa qala akhar wadansu suka ce kenan bayan muqatil arada al-itqa bi an yashtari min malihi min mali sadaqa ana nufi a mutun yaje siyo bawa da kashi ba sai mukatab ba ya intar da shi riqaban wa tu'taqu sai mutun ya sai riqaban bayi wa tu'taqu yantar da su wa qala az-zuhri zuhri yace wa umar ibn abdul aziz da umar dan abdul aziz an gane ko al-ayatu tajma'u al-amrayn ma'a ayat ta gama su duka gaba ɗaya bawa mukatabi kana iyawa bawa ka je ka sayo shi a kasuwa ka yantar da shi da kudin zakka duk ya halatta bi an yuqsam sahamur riqabi nisfaini araba rabon abin nan rabon da za a ba bayi gida biyu nisfun li kulli mukatabin rabi ko ne za a ba wani mukatab an gane ko wani nisfun li shara'i riqabin tautaku in kudin na da yawa rabi sai a ba waɗannan bayi waɗanda masu gidajen suka ce ku rinka kawo kaza kaza rabi kuma a je a sai bayi kenan sai da wanto ko ina ba a samu matsala ba yace akhrajahu ibnu abi hatim wastadalla man qala bil itqi ala annahu la yakfi fihi ba'd ar-raqabah kenan wani yace kuma da an ka ce ar-riqab kenan wannan wasu sun kafa hujja cewa kenan ba a yantar da sashi kenan in zakkar karabi ne za ta yantar sa'a sai dai ka nemi abin da zai cika wala fida al-asiri annahu yakfi al-ma'ib kenan la yakfi fihi ba'd ar-raqaba wala fida al-asiri haka bantale abin nan wanda aka kama wajen yaki ba ka zuwa ka ce to nawa kafirai sun kama mutum su ce to miliyon ɗaya za a bayar ka ce zan baku jika ɗari biyar in ya so jika ɗari biyar har daga baya wato shi ya zama to an yantar da sashen shi kenan wannan shi ba ba a yadda da shi ba wa ala annahu yakfil ma'ib wadan suka ce a'a da an ka ce wa fil riqabi har da bawa wanda adda aibi ya shiga ciki domin Allah bai ce bawa babba ba karami kaza wal aslu an gane ko wal aslu wal farqu waɗansu ka ce hadda asali babanka in yana bawa kana zuwa ka je ka sayo wal far'u da kuma mi da far'inka ɗanka in yana bawa kana zuwa ka je ka sayo shi ko ba ka da bane to ai ana ganin wannan maslaha ka ce kai ne ya kamata ka yi sai waɗansu malamai suka ce a'a kana yi wa ala anna wala ahulil muslimina in ka je ka siyo dan uwanka ko babanka ko ɗanka ai wannan wajibin ka ne to amma wala in shi sai koma ga musulmi ba gare ka ba la lil mu'tiqi ba wanda ya yantar da su ba li anna al maqsud domin abin da ake so an ya khruja manfa'atahu ila ghairihi amfanin ya fita zuwa gare ka to in wala'i ya koma zuwa ga musulmi ba gare ka ba kenan ya fita daga gare ka wannan shine abin da ya kawo fil riqabi to in mun ka dawo cikin sa'adi yace wa fil riqabi yace ar riqab wa humul mukatabuna su ne waɗanda an ka ba dama ta kama su rinka kawo kadan kadan har su yantar da kansu kamar yadda mai gidansu ya bukata zuwa gare su ko ba haka nan bane walladina yabtaguna alkitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khayra wa humul mukatabuna alladina qad ishtaraw anfusahum sun sai kawunan su an gane ko min sadatihim daga shugabanninsu masu gidajensu kenan fahum yas'auna su suna kokari fi tahsili ma yafukku riqabahum ga abin da zai bantale zai tabbatar da kenan wato kwatakkan su ma'ana su yantar da kansu shine bantale wa ijma malaman dauri su bantar da wuyoyin su fa yu'anuna ala zalika min az-zaka sai a taimake su akan wannan a basu zakka wa fakku raqabatil muslima kina ana iya yantar da bawa wato musulmi kenan raqaba na an ce wuya ba ana nufin baiwa ba bawa musulmi domin raqaba nan ana nufin bawa kawai ko namiji ko mace lafazin da an mace allati fi habsil kuffar wadda kafirai suka riki mutum na kafirai sun kama shi an yaki musulmi ya zan prisoner da gyar malamai suka ce shi ma yana shiga cikin abasu da su sako shi dakhilun fi hada zai shiga cikin wannan yace kai bal aula in ji sa'adi shi fi cancanta domin wanda hannun kafirai shi a cikin wulakanci ba wanda aka karkashin musulmi a cikin matsala yace wa yadkhulu fi hadha annahu yajuzu an yu'taqa min harriqab istiqlal yace kuma wannan yana shiga cewa ya halatta mutum ya sai bawa wanda kawai ba ba an ce mukatabi na ba kawai kaje ka yantar da shi li dukhulihi wa fi riqab nan kuma za a shiga to ba wanda yake kafiri ba tunda Allah bai ce musulmi ba anan in an hankalta wa maslaha cewa musulmi ake nema tunda ai ana samun musulmai to kuma misali in an ka bincika ba nan wannan wurin babu babu ba wanda yake musulmi wanda za a yanta suwa to kafirin ba ya za mu yi da shi wani sai su a'a in dai ana ganin mu'allafati qulubuhum zai iya shiga musulunci a yantar da shi mana bangaru ne da ba ne al-gharimuna as-sadisu kenan inji sa'adi al-gharimuna waɗanda ake bi bashi wa hum qismani kala biyu ne ahaduhuma na farko al-gharimuna li islahi dhatil bayn waɗanda sun kace bashi dan saboda su gyara tsakankanin waɗansu mutane guda biyu mutum ne ya ce bashi dan ya gyara tsakankanin wani da wani wata rigima ce ta shiga tsakanin wani da wani ta jika goma sha biyar shi bai da kuɗi sai ce jika goma sha biyar ba wancan sai sun ka gyara to in an ka samu labarin ya ce bashin jika goma sha biyar sai a bashi shi kenan don ya yi aikin allah ina fata an finci ni wa huwa an yakuna bayna ta'ifatayn minan nas sharrun wa fitna yace ya kasance akwai tsakankanin jama'a biyu ta musulmi an gane ko jama'a ta mutane guda biyu sharri da fitina fa yatawassatu ar-rajul sai mutun ya shiga lil islahi bainahum dan tsakankanin su bi malin yabzuruhu li ahadihim da wata dukiya ya ji ana rigima sai ce to zan ba ku wani abu ko da ma ba shi tsankanin su aulahu kulluhu ko ya ce zan ba wannan bangare don ya san wadanga talakawa ne ko ba ka nan bari an ka ce tsiya ga da tsohon bashi ko ba ka nan bari eh ko kuma a'a talauci ne sa su wannan rigima sai dan dan musu na fata mun fice ni ko ko yabba ɗaya daga cikin su bangaren waɗanda da talauci ya bar sauran yace to faja'ala lahum nasibun min faja'ala lahum faja'ala lahu nasibun min az-zakati sai Allah ya sanya mishi nasibi na zakka ko ba ka ba faja'ala lahu nasibun min az-zakati li yakuna anshata lahu domin wannan zai sa shi na sa shi na shadi an gane ko wa aqwali azmihi shi zai karfafa niyyar shi fayu'ta sai a bashi walau kana ganin ya koda ba da shi domin gobe sai shi irin wannan aikin athani na biyu man gharima li nafsihi wanda ya ci bashi don karan kanshi thumma a'sara sannan yayi talauci ya talauta fa inna hu yu'ta ma yuwaffa bihi daynuhu za a bashi abinda da biya bashin shi ina fata mun fice to na bakwai wa fi sabilillahi da kuma dan saboda hanyar Allah wane ne hanyar Allah yace riba cikin al-iklil fi istinbat at-tanzil yace qala abu ja'far an gane ko huwa al-mustad min ardin ila ardin shine wanda ya tashi daga wata kasa zuwa ga wata kasa المجتاز دغ جاز ني شيني قطع الشيء انا توا جاز جاز الطريقه اي ابره يا كيترا شي وقال مقاتل مقاتل يتي المنقطع شيني متومن da ya yanke an gane ko yana balaguro ya yanke yuqta qadra ma yuballighu za a bashi abinda guzurin shi ya yanke za a bashi abinda zai kai shi an gane ko akhrajahuma ibnu abi hatim wastadalla bi umumihi an kafa hujja da umumin a wannan aya man qala wanda yace yu'ta ana bashi wa in kana lahu malun bi baladihi koda yana da dukiya ami a cikin kasarsa a inda yake na fata mu za a bashi me matsala mutumin da yake da ba ayancin ko abin da je mun wannan bayani inda yake bai da kuɗi to kuma ya zami ya zan talaka sai inda ka inda yake da dukiya ko ba haka bane ina fata an fahimce ni to shine ibnu sabil an gane ko to daga kun ji fi sabilillahi so fi sabilillahi ba mu kawo fi sabilillahi ba afwan qala muqatil muqatil yace ibnu zaid ibnu zaid humul ghuzat su ne masu zuwa wajen yaki jam'i ne na alghazi fi sabilillahi an gane ko dan daukar da kalimar Allah wastadalla bi umumihi man qala ya kafa hujja da umumin wanda inda Allah ce fi sabilillahi yace yuqauna ma al-ghina ana ba su ko da mawadata ne wanda zai je jihadi tunda zai bar gidan shi ko da mawadaci ne ana iya bashi tunda Allah ne ce a ba fi sabilillah wa man qala yusrafu minhu fi kulli shay'in yata'allaqu bil jihad akwai wanda yace duk abin da yake da alaka da jihadi an gane ko ana iya sanya wannan dukiya yusrafu kenan min musalahati aduwi in an kaga makiya za su su kawo hari kuma sun fi karfin musulmi sai a dan ba su wani abu to in su kawo harin ba in dai wannan yayi shi ma fi sabilillahi ne domin an tunkuɗe bala'in su ne ba sai an yaki ba su kashe musulmi kuma su mamaye ƙasa kuma su kwashe dukiyar maslaha ake kallo an gane ko min musalahati aduwin wa bina ihsni ko ko aje a dauki dukiya ta zakka a gina katanga wadda za ta hana kafirai su shigo wa bina ihsnin wa wato wa hufrin ko ko hufa aje a yi ramu wadda za su kafirai ba za su iya ƙetaro ba su ga ƙasar musulmi wa hufri khandaqin kina ayi babbar manya manyan ramu wattikhad silahin ko aje a siyo makamai da kudin zakka wa udadin da kuma kayan tattalin yaki wa i'ta'u jawasisin lana yan lekan asiri musulmi su ma ana iya basu su ma fi sabilillah na za su iya taimaka ma jihadi walau kanu nasara ce kai koda nasara ne ma'ana koda ba musulmi bane don ba sai nasara ba kawai wa qala ba'dhum sashin musulmi yace alhajj shi zuwa aikin hajji min sabilillahi yana da cikin min sabilillahi fa yusrafu lil hujjaj minhu ana iya ba al hujjaj al hazzai ko ka biya mutum makka ko ko al hazzai aje in ka je can ka rinka basu suna cin abinci duk yana shiga cikin fi sabilillah kaga waɗannan duk bayanan da kawo su bayanai ne masu muhimmanci ko wani daga cikin su to mu kare da sa'adi duk da yake lokaci ya fara hararen mu sannan mu abin to imamu sa'adi da ya zo ya ce na bakwai kinan al-ghazi yace as-sabi wa al-ghazi fi sabilillah wa hum al-ghuzat al-mutatawwi'a sune al-ghuzat masu zuwa wajen yaki al-mutatawwi'a wadanda su yi don Allah alladina la diwana lahum wadanda ba a rubuta su cikin wato abin nan ba sijil register na musulmi tunda zamanin sayyidina Umar aka fara register na masu zuwa jihadi an gane ko fa yi qauna min az-zakati sai a basu na zakka daga zakka ma yu'inuhum ala ghazwihim abinda zai taimake su su yaki min thamani silahin na wato kudin ya abin ga makamai au dabbatin ko sayan dabba ta zuwa wajen yaki au nafaqatin lahu ko ko abinda zai ce je wajen yaki wal iyalihi ko ya bar ma iyalinsa li yatawaffara ala al-jihadi dan ya mai da hankalin shi ga jihadi wa yatma'inna qalbuhu wato zuciyar shi ta nasu وقال كثير من الفقهاء da yawa daga cikin fuqaha sun kace in tafarraga alqadir ala alkasb idan mutum mai karfi wanda yana iya zuwa ya nemi kuɗi ya keɓanta li talab ilmi yace shi yanzu bai zuwa neman kuɗi amma zai tsaya ya nemi ilimi don ɗaya amfani al'ummar musulmi yace utiya min zakati wadansu malamai suka ce ana basu ina mai zagi almajirai yace li anna al-ilma dakhilun fil jihad fi sabilillah domin ilimi yana ciki na fata mafi cini waɗansu malamai da suka faɗi wannan kuma in an ka ce kowa ya daina karatun addini to ai an samu matsala sai dai kuma me ya kamata a in ka je kan nemi ilimin ka kare kuma ka je ka nemi sana'a bal ma wasu almajiran ma suna sana'a su akwai mai yankan farce akwai mai aski akwai mai kaza akwai mai kaza wani ma zai zo ne ya tayi noman shi in ya kare ke sanin ya zo ya karatu na fata an fince ni wa qalu aidan sa'ad yace wannan su malamai suka ce yajuzu an yi wa min hal faqir ana iya ba faqiri talaka li hajjin in zai je aikin hajji an gane ko li hajji fardihi hajji na farilla wanda zai cika rukunin musulunci amma ba hajji irin wanga na jin daɗi ba yayin na farko kuma yanzu a dawo na uku na hudu na biyar na shida na talatin ba irin wanda ake nufi ba malam yace wa fihi nazar amma dai akwai nazari yana yiwa ce shi yana ganin ba sai an bashi ba an gane ko wasamin na takwas ibnu sabil shine matafiyi wa huwa al-gharib shine wato bako al-munqati bihi wanda ya yanke da bakuntar shi fi ghairi baladihi wato guzurin shi ya yanke ba a garin su ba fa yuqa min az-zakati sai a bashi daga zakka ma yusiluhu ila baladihi abinda zai kai shi garin sa fa haula al-asnaf ath-thamaniya wadannan nau'uka ne guda bakwai alladhina tudfa'u ilaihim az-zakatu wahdahum su kadai ake ba zakka faridatan min Allah sa'adi yace faradaha Allah ne ya yanka ta ya wajabta ta wa qaddaraha ya qaddara ta tabi'atan tana wato biya biyani li ilmihi ga ilmin Allah an gane ko ma'ana ba hakan bane kawai Allah yi shi Allah yayi ne da cikakken ilmin sa wa hikamihi da hukuncen hukuncen sa wanda yake nuna maka duk inda kaga sunan Allah ya kare a ƙarƙashin wata aya ko wani hukunci to akwai aqida akwai hukunci akwai kuma munasaba haki alimun Allah masani na dan kan wasu Allah ya san wasu za su zo su ce to ya anka anka irin wannan rabu ba ba wani ba ba wani ba hakimun Allah gani da Allah baya kuskure da kaga Allah ya kuskure to kai ka daga cikin addinin musulunci in kai musulmi ina fata mun fice wallahu alimun hakim yace wa alam anna hadhihi al-asnaf ath-thamaniya tarju ila amrini sa'ad yace dukkan waɗannan guda guda takwas suna komawa ne zuwa ga abubuwa guda biyu ahaduha ahaduhuma na farko man yu'ta li hajatihi wanda za a bashi don saboda bukatar shi wa naf'ihi da amfanin da zai ma al'umma kalfaƙiri wa nafihi da amfanin kansa kalfaƙiri kamar talaka wal miskini da miskini wannan an bashi don bukatar shi wani hauyi ba wasani na biyu daga ciki in an rarraba su man yi utalil hajati ilaihi wanda za a bashi ba don yana talaka ba don saboda musulunci na da bukatar shi wantifa'il wato wantifa'il islami bihi kuma musulunci zai amfana da shi فأوجب الله هذه الحصة في أموال الأغنياء سي الله يوجب تون الربو أتكن دوكي مورتا لسد لسد الحاجات الخاصة دان أتوشي بقاتو وأن سنك كيف أنت متاني ناس والعامة للإسلام والمسلمين لكم بقاتو وأن سنك شافي قوة كما الجهاج yace kenan bukatar musulmi kenan maslaha ta musulmi da wato da musulunci falau a'ata al-aghniya a zakata amwalihim sa'ad yace da dai mawadata sun bada zakkar dukiyarsu alal wajhi shar'i akan yadda shari'a ta ce lam yabqa faqirun min almuslimin da ba samu talaka ba samu amma ba a fitarwa irin yadda ya dace sai a dauka wannan ya ba iyalin wannan bai kudi wannan ba ibayar wannan bai kudi ko ba karamin ko ko a dauka dukiyar zakka ma wani tara ta yake yi baya bayarwa sai ya kasa kashi 40 ya ibi wanda ya kamata ba da yanzu kun ga idan mutum na da biliyan 40 ko mu ce miliyar 40 zakka shi nawa ta kama miliyar guda to amma in ya dibi miliyan dubu bai ba suwa gashi nan dukiyar musulmi manya manyan masu kuɗi na kasashen musulmi turawa suna biye da su sun hana da ka bayar sai a ce kana taimaka ma yan ta'adda shi yasa baka iya gina masallaci baka iya gina mi saboda su ko suke da gidajen likitan suke da kaza kuma suna son wurin ibada su su mamaye a kasashen musulmai ba sani ko mun fahimta ba ba a fitar da zakka yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da suna fitarwa da shikenan sai dai a je a sai wani dan kwallo babban dan kwallo sai ka ji kasar musulmi ta sai wani dan kwallo da dukiyar da ana iya masallaci dubu ɗari da ita kuma a ce wai kasashen musulmi suna da talauci Allah ya kyauta to kaji dai abinda sa'adi yace wala hasala min al-amwali ma yasuddu thughur da an samu tabbata daga dukiya kenan da an samu daga dukiyar musulmi ma yasuddu thughur abinda zai toshe bukatoci thughur asalin shi kafa ce wa yujahadu bihi al-kuffar ko ko abinda za a je a kiyaye al-thughur al-jam'i na al-thaghur asalin shi daga wushiriya ne kamar wurin da maki zai iya shigowa wa yujahadu bihi al-kuffar kuma a yaki kafin ra'ayi jihadi wa tahsulu bihi kuma in an fitar da zakka a samu tabbatar jami'ul masalih ad-diniyya dukkan maslahohi na addini na diniya wa dunyawiyya wa hatta na duniya musulmi su zama lafiya to yan uwa musulmi dole na wannan wato mu kawo shi saboda bi saboda irin waɗanda ayoyi suna bukata a yi bayanin su dalla dalla daki daki irin hukumce hukumcin da ke karkashin su ina fata an tuce ni abu na ƙarshe wanda zan faɗa tun da lokaci ya fara matsowa an gane ko shine cewa wannan yadda musulunci ya yi mu'amala da dukiya ke ashe musulunci ya yi maganin talauci ya faɗi yadda za a maganin talauci cikin al'umma amma yanzu abinda ake cewa na majalisar ɗinkin duniya ita ce ta sanya rana ta kula da talauci da mawai da maganin talauci wani fada ne a ƙasar faransa ko a 1987 ya ƙirƙiro wannan tunani a 1995 sai majalisar ɗinkin duniya ta ɗauke ta rana yanzu qur'ani dai shekarar dubu da wani abu da sauka dubbai maganin talauci ba sai majalisar ɗinkin duniya ce a 1995 ko wani fada ya gano da ake maganin matsalar talauci ga zakka Allah ya ce a bayar ga fai'i Allah ya ce a bayar ma afa Allahu ala rasulihi ga ganima wa alamu anna ma ganimtum min shay'in gashi in kai wani laifi Allah ya ce ka fitar da kafara mai azumi wanda bai iyawa ko ba haka ba shi fitar da kafara ya taimaki miskini wa alal ladina yuqiqunahu fidyatun ta'amu miskin ga yadda za a ce da miskinai sannan an ce ku taimaka wa waɗanda ba su da in za a wajen jihadi ma a taimaka wa waɗanda ba su da ko ba haka nan bane duk musulunci ya bayanin wannan kuma Allah ya ce dukiya kan a neme ta ta hanyar haram ya ayyuha alladhina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kuma yace in an neme ta ma ko ta hanyar halal kan a sata cikin hanyar haram ina fata an fahimce ni kan a sata inda Allah subhanahu wataala yace bai so shikenan kuma in za a ciyar Allah ce kada a bada ka dauki duka gaba ɗaya ka bayar walladhina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtulu ko wa lam yuqtulu aw taqra'a yuqtiru wa kana bayna dhalika qawama duk ga ka'idodin iqtisad al-islami da yadda musulunci ya magance kuma musulunci ya hana masu dukiya su ba da riba don kasu mai da waɗansu talakawa ko wata ƙasa ta rinka ba da riba saboda ta mai da waɗansu ƙasashe talakawa da ƙarfi Allah ya hana mu'amala da riba ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min riba in kuntum mu'minin ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa duk Allah ya hana waɗannan hanyoyin na haramun ya faɗi da za a magani kuma yace a'a wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fil rizq kana da izinin ka mallaka amma ya fifita sashi akan sashi kuma kana bane bai ce a kwace dukiyarka ba shine ya fifitar da wani kuma yace dukiyar nan hikimarta dan saboda wasu amfana da wasu nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati ad-dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya dan haka musulunci bai ce yan shiyu'iyya ba da yan communist a kwace dukiya a ce ta al'umma ce a'a kana da izinin milkiyar fardiyya kuma musulunci bai da capitalism ba kamar da mutane bayan ka irin yadda amerikawa suke yi da mazhabobi na turai saboda kana da dukiya yan jari hujja a'a mutum yana da haƙƙin ya mallaki dukiya amma kuma ba a yadda bai sata inda Allah bai ce ba duk waɗanda ka'idodi Allah ya faɗi cewa kuma ba dan bai ba kuwa kuɗi ba inda ya ba kuwa kuɗi da duniya ba za ta zaune ba walau basata Allahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ard al-iqtisad al-islami amma sai a zo a ce wai musulunci bai da economy bai da kaza bai da kaza kai virus yayi ma yawa cikin kai kai wannan wani mutum wanda baka yi karatu ba ka koma ka iya ka san aqida ka iya wankan jaraba kai da baka iya wankan jaraba za ka ce musulunci bai magana kan kaza ba Allah rabba karanta mana ayar da Allah musamman da ta wa minhum alladhina
ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم
abin da muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh